بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، عند التافه من سنة تعليم المتعلم طريقة تعلم yake muna karatun shi can gida to amma saboda littattafan sun riga sun yi yawa ba littafi dai wanda duk wani ɗalibin ilimi yana da kyau a ce ya san wannan littafi ya karance shi tun daga farko har ƙarshe saboda fa'idarsa da cikin fa'idodinsa na farko zai taimaka ma ɗalibi wajen sanin ya ake karatu wace hanya ake bi a samu ilimi da wasu tun wannan wurin ake samun matsala ga hanyar da ya kamata mutum ya bi amma sai ka ga ya bi wasu hanyoyi yana ta wahala na biyu kuma zai taimake ka ya sa maka sanin kima ilimin karan kansa da ya kamata abin da kake nema a ce kasan kimarsa kasan darajarsa wani karatu yake ilimi yake nema amma kuma baya kimanta ilimi da masu karantar da mutum malamai kenan da ganin su da ganin kimar littattafai da abokan karatu da sauransu sannan zai karfafa mutum ya shajja a mutum ma da mutum na da wata 'yar kasala-kasala to zai taimaka ma mutum kwarai da gaske shi yasa wannan littafin yana da muhimmanci duk da wasu abubuwa da ya kawo da wasu kissoshi a galibi wasu zaka ga suna da rauni da wasu hadisai kamar al'adar malamai wasu daga cikin magabata in sun zo rubutu ba su damu da tsayawa su tace ba saboda ganin su kai kamar malamai ne suke wa rubutu wanda an malami da ya karanta ya san abin da ya inganta ya san abin da bai inganta ba sa tunanin ana iya kawo irin wannan lalataccen zamani yadda za a samu jahilai inda ba sa gane karatu to shi yasa za ka ga komai kana iya samu za ka samu wanda ya inganta da abin da bai inganta ba to Allah ya taimaka to da haka ba ta yi mu dawo farko tun da mun kare kasida ta ɓantarani to shi yasa muka ce ya kamata shi mu bayar da shi na nan ga saboda mu samu damar yi masa karatu yadda ya kamata ko da mutum bai nan in ya zan tun da ana rikodin ya zo mutum zai iya bibiya ya saurara sannan shi ba akwai lugogi da za ka iya samu tun da yana kawo abayat a kawo baitoci wanda akalla yana da kyau baitocin ɗalibi ya zauna ya rubuta su ya tattara su tun daga farko har ƙarshe haddace su haka ake su baitoci ne za su kai nawa bayan lisa bayan lisa ba sabon da lisa ba to an ba da aiki zuwa wani sati a yi ƙoƙari a lissafa baitocin da ke ciki tun daga baiti na farko da ya kawo har zuwa baiti na ƙarshe abu ya ci kawai sai kai gogari ka gano nawa ne da insha Allah kowa ya lissafo Allah ya taimaka to yau juma'a zai zan shidda ga watan juma'a da saniya shekara ta 1441 inda ya daidai da 31 ga watan daya miladiya shekara ta 2020 mala ce sai ya kawo aya khalaqal insana allamahul bayan to daga nan dai ya maka matashiya Allah ya halicci dan adam sannan allamahul bayana ya sanar da dan adam bayani shine ilimi ko bayanin alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya ne maka ishara kan cewa abinda za ka karatu yana da alaka da ilimi Ƙur'anun karimin wannan aya tana cikin alƙur'ani mai karamci bismillahi da suna Allah muke farawa arrahmani mai cikakkiyar rahama arrahimi mai cikakken jin kai ga halittunsa ita ma wannan mun sha bayani a kanta ba sai mun sake ba alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi wannan da faddala ya fifita bani adama ya'yan annabi adam bil ilmi da ilimi wal amali da kuma aiki da ilimi ala jami'il alami ya fifita su akan dukkanin halittu wannan falala ce cikin bambancin halittu da ake samu tsakaninmu da sauran halittu shine ilimi da aiki da ilimi ga saɓanin dabbobi su ba su da wannan wasalatu salatin Allah ya tabbata wasalamu da aminci ala Muhammad aka annabi Muhammad sayyidul arab wanda shine shugaban larabawa gaba daya wal ajami da bobayi duk wanda ba balarabe ba kan kira shi ajami ajamiyun ko ajami shine bobawa ke wa ala ali da kuma mabiyan annabi Muhammad wa ashabihi da sahabbansa yana bi'il ulumi su ne mare-mari na ilimi duk wanda ke son ilimi to ya dinga ɗauko iliminsa daga sahabban manzon Allah domin su ne tushe su ne mare-mari yana bi jam'i ne na yambo yambo shi ne marmaro don haka duk wani ilimi da muka samu na hadisai ko na alkur'ani asalinsa daga sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wal hikami da kuma hikimomi hikima suna cewa shine yin abu yadda ya dace ko ɗora abu a mahallinsa wasu kuma suna cewa hikima ita ce sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu na cewa hikima alfaham fahimta wa ba'd bayan abin da ya gabata basmala da hamdala da salsala da sauransu ya ce falamma lokacin da ra'aitu na ga kasiran min tullabil ilmi da yawa daga cikin ɗaliban ilimi fi zamanina a zamaninmu yana nufin zamani ne shi sadda yake rubuta littafin yajidduna ilal ilmi suna kokari zuwa neman ilimi amma wala yasiluna sai dai ba sa samun isa zuwa ga ilimi ga su dare da rana suna farautar karatu amma in ka lalaba ina ilimi kuma babu a zamanin shi ba yanzu in kace mutane ba sa karatu sai su ga kamar kawo lakanta su eh to ba a ce ma jahili tun da jahila haƙi dole a kira ga jahili Allah gida biyu ya kasa mutane ko dai malamai ko jahilai fasalu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamun akwai ahlaz zikiri sune allazina ya'lamuna akwai kuma waɗanda ba ahlaz zikiri ba sune waɗanda ba su da ilimi to in baka cikin ahlaz zikiri dole kana cikin jahilai in baka cikin jahilai kana cikin malamai babu na uku kaga kai kokari ka fitar da kanka daga layin jahilai sannan yace wa min manafi'ihi ai daga kuma amfanuwa da ilimin wa samaratihi da ƴaƴan itacen ilimin shine amfaninsa fa'idodin ilimi shine samarat yuhramuna ana haramta musu samun amfanin ilimi da samun fa'idar ilimi amma kuma kullum gashi suna karatu sai kai mutum tun tashin kai yana zuwa makaranta amma ina fa'ida ilimi daga cikin fa'ida ilimi shine suka ce na farko aiki da shi na biyu kuma gyaruwa halin mutum mutum ya yi ta samun ƙarin tarbiyya na uku kuma ya zan shi yana karantar da ilimi yana yada shi wadda daga cikin samara da kuma ta ta ilimi to amma wani sai kaga karatun kawai yake yi amma kuma bai iya koya ma kowa karatu to kaga shi ya nuna bai kama hanyar da ake bi a nemi ilimi ba sai sai ce to dalilin da ya kai su ga haka lima annahum akhtau tariqahu saboda sun kuskure hanyar da ake bi a samu ilimi ba su bi ta ba kai ka ce Kano za kana sannan ka ga hanyar kan giwa eh kaga ba magana zuwa Kano go to shine to shi yasa kar zuwa makarantar mutum ya birge ka ko ya kara ma hankali yana bisa ga hanyar karatu ya gane ma hanyar da ake bi ai karatu tun daga zaben malami zaben banni da za ka yi karatu zaben littafi zaben abokin karatu da lokacin karatu da sauransu duk waɗanda abubuwa su da ciki wani tun farko tushe ne na farko malaminsa ba malami ba ne to yanzu ya za a iya samu karatu faƙi da she ila yau tsaye wanda bai da abu ba zai bayar ba to Allah ya sauwaka wa taraku shara'itahu kuma gaba ɗaya sun bar sharuɗan da ke sa a samu ilimi li kulli shay'in shart kuma ya sharadi sharadin da ke sa a samu ilimi sun bar shi wannan yana magana da mutanen zamanin su wanda ya bar duniya wajen shekara 700 da wani abu to mu kenan da zamanin mu yazo yanzu sai mi wa kullu duk man akhba'a tariqa wanda ya kuskure hanya ta neman wani abu to dalla ya haɓace wannan ka'ida ce duk mai neman wani abu kuma sai ya kuskure hanyar da ake bi a samu wannan abun ya haɓata fala ya nalul makasuda ba zai samu manufa da yake da take tare da shi ba manufar tasa ba zai same ta ba ƙalla abin ya yi ƙaramci aujalla ko ya yi yawa so da haka ɗalibin ilimi in ya kuskure hanyar neman ilimi komai bai samu komai ko shekara nawa ya yi da ya shiga haka nan zai hita kamar da suke cewa man da khala wahadahu kharaja wahadahu wanda ya shiga shi ɗaya shi ɗaya kai ta shi ɗaya zai fita to da ya ga wannan abin sai ce a rattu sai na yi nufi wa ahbabtu na so an ubayyana lahum in bayyana masu wa'annan ɗaliban ilimin tariqat ta'alimi ko hanyar koyarwa tukuna ya ake ma koyarwa wanne ne ya cancanta a kira shi mai koyarwa alama ra'aitu fil kutubi kuma zan rubuta gwargwaro abin da na karanta na gani a cikin littattafai na magabata ni ma ba ra'ayi na zan kawo ba eh wannan shine ka'ida ta ilimi duk abin da zaka faɗa ka faɗa mutane ina ka ɗauko shi wannan ita ce amana ta ilimi jingina komai balma sun ce min barakatil ilmi yana daga cikin albarkan ilimi azul qawli ila qa'ili jingina magana mai magana zuwa gare shi in hadisi ne kace annabi ya faɗa in magana sahabi ce kace sahabi in aya ce kace Allah ya faɗa wannan na cikin albarka ilimi amma haka wasu ba ruwansu sai dai a zo a yi ta maganganu a yi ta yayi wasa mi'itu na ji min asatiri daga malamai na ulil ilmi waɗanda suke su ma'abuta ilimi ne wal hikami da hikima wato zan rubuta ya haɗa abubuwa guda biyu kashin farko abin da ya karanta a cikin littattafai kashi na biyu kuma abin da ya je daga malamansa to wata magana da zai kawo daga malamansa da ya karatu wurinsu ya ji ta sai ya rubuta wata kuma littattafai ne ya buɗe ya kwaso ya kawo waja'a raja addu'a'i saboda fatan addu'a minin ragibi na daga masu kwaɗayi fihi a cikin ilimi almukhulusi na masu ikhilasi bilfauzi da samun babban rabo wal khalasi da kubuta daga azaba fi yau a ranar hisabi بعد bayan mastakhabtu Allah ta'ala fihi kamin rubuta wannan littafi sai da nabba Allah zabi sai da yayi du'a abun nan du'aul istikhara salatul istikhara wadda ta shahara istikhara ya daga cikin sunnoni da ake bukata duk wani al'amari da za ka yi to ana bukatar ka yi istikhara a kansa ka ba Allah zaɓi illa iyaka sun ware wasu ayyuka sun ce duk abin da yake wajibi sai ka yi shi ba a yi mai istikhara ba a istikhara na ɗaya kenan don haka za ka yi sallah a zahar ba za ka ce bari yin istikhara zan je aiki hajji na samu guzuri bari yin istikhara duk abin da an wajibi farko ain ba a da istikhara na biyu duk abin da yake muharram abin da an ka haramta to ba a yi masa istikhara wai a aikata ko ka aikata abu ne kai tsaye ka san Allah ya hana shi ba za ka ce bari yin istikhara ba to ya za ka ba Allah zaɓi kan abin da ya haramta bayyawa sannan na uku ba istikhara ga abin da yake makaruhi eh makaruhi wanda bai kai matsayin haramun ba inda ya tabbata makaruhi to ba za ka yi masa ba za ka yi masa istikhara ba kina ana istikhara ga al'amari guda biyu ko dai al-mustahab ko kuma al-mubah abu kaza mustahabi ne kai to ka ne mai istikhara kamar rubuta littafi kan wata matsala mustahabi ne za ka iya yi to za ka yi istikhara an gane ko za ka aure mace mustahabi ne ka aure ta ita to mustahabi ne kuma ka yi istikhara da akanta haka abin da yake halat abinda yake halat kila za ka sai gida ko za ka sai mota ko za ka sai sutura sai ka yi istikhara to waɗanda abubuwa guda biyu su ake wa istikhara ko dai musahabi ko kuma abin da yake mubah amma alharam wal wajib wal makaru malamai suka ce ba a yi musu istikhara to a kiyaye da wannan wasan maituhu na sami wannan littafi suna تعليم المتعلم طريق التعلم معنى تعليم المتعلم karantar da mai neman karatu ta'alim karantarwa daga shi mai littafin almuta'allimi ga mai koyon karatu ɗalibi me za a karantar da shi tariqat ta'allumi tariq shine mafa'ulun bihi eh shine mafa'ulun bihi na ta'limul muta'allim ta'lim masdari ne dama masdari ya amalu amalan fi'il da masdari akwai abubuwa kusan guda bakwai da ibnu hisham ya kawo su a kafarun nada duka suna aiki irin aikin da fi'ili kai daga cikinsu akwai masdari akwai fa'ili akwai sifa al-mushabbiha da sauransu to shi yasa za ka wa tariƙa nasaba ba za ka ce tariƙo ko tariƙe ba tariƙa ta'allumi hanyar koyon karatu wannan littafi zai koya maka wannan gane ko waja'altuhu fusulan na sanya wannan littafi fasali fasali fasali ga su zai yi bayanin fasalolin faslun fasli na farko fi mahiyatil ilmi bayani akan hakikanin ma'anar ilimi shi an ce ilimi ma me ake nufi ilimi na da da ta'rifi ko bai da ta'rifi da akwai sabani wajen malam ko sun ce ilimi bai da bai da ta'rifi wal fiqh da kuma ma'anar hakikanin fiqh wa fadlihi da kuma falalar fiqh fasali na ɗaya kenan fasulun fasuli na biyu fin niyyati shi kuma zai mana magana akan niyya halar ta'allumi lokacin da ake ainihin neman karatu fasulun shi ko fasuli na gaba fiktiyaril ilmi akan zaɓen ilimi in za ka karatu akwai ulum da yawa to wani ilimi ne ya kamata ka fara zaɓa ka fara da shi wal ustazi sannan wani malami ne ya kamata ka zaba ba kowa ake karatu wurinsa ba to zai faɗa ma malamin da ya dace kai karatu wurin shi wasu shariki da abokin karatu wasu sabati da kuma dagewa duk zai bayani akan wannan fasuli na gaba fasulun fi ta'azimil ilmi shi kuma yana magana akan girmama ilimi wa ahalihi da ma'abuta ilimi duk wanda adda ilimi ka girmama shi faslun shi kuma wannan fasali fil jiddi game da kokari wal muwazabati da kuma dagewa wal himma da karfin niyya himma kuzari ba san dalibin ilimi ya zama kaslan faslun fasli na gaba shi kuma fi bidayati sabaqi shi kuma game da fara karatu as-sabaq daga sabaka gane ya sabiqu sabaqan asalin kalma asabaku shine riga kan ce sabaqatu fulana na yi musabaka da wani musabakatan an gane ko sabaqtu fulana na riga wani to suka ce abin da yasa aka kira ilimi asabqu riga saboda in safiya ta waye ko ne dalibi riganga yake riga abokinsa can zamanin magabata ba yanzu ba kowa bai son a ce wani ya rige shi isowa karatu to shi adalin da yasa aka kira aka kira shi a sabu riga domin kuma yanzu kaga ba haka bane wani ko za a fara karatu ko ba dai yana nan shi dai bai rera ba ba ruwansa to shine fi bidayati sabqi game da fara karatu wa tartibihi da kuma jeranta karatu wa kadarihi da gwargwaron abin da ya kamata ɗalibi ya ɗauka na karatu fasulun fasuli shi kuma fi tawakkuli akan dogaro ga Allah bayan ka bi waɗanga abubuwa da ya tsara kuma ka dogara ga Allah abinda kake fata Allah ya baka in dai Allah ya rubuta ka zan malami za ka zama fasulun shi kuma wannan fasali filistifada akan neman fa'ida wato ba a sun ɗalibi kawai ya zauna ba cikin neman fa'ida ba duk inda za kana ka tabbatar da akwai fa'ida wurin in ka san baka samun fa'ida bukar ka ɓata makanka lokaci lokaci tsada gare shi ba abu ne mai arfa ba ga magana ka zauna kana hira ko kana surutu babu wannan ga ɗalibi fasuli shi kuma wannan fasuli fil wara'i kan nisanta haram ko shubuha shine alwara tsuntseni duk abin da yake haram ko shubuha ne to dalibi ya zamo mai tsantseni a kansa halar ta'allumi lokacin da yake neman ilimi da yasa ya kawo wannan saboda cikin abin da ke toshe basira da kwakwalwa da fahimta sabon Allah na ciki cin haram duk wanda ke sa majiki ne haram kuma jikin nasa ya tofa to yana cutar da kwakwalwarsa ne ba yadda za a yi zama mai basira kaga Allah ya gyara zai yi bayani cikin abin da ke kawo jahilci da balidanci da kikanci sun haram na ciki ko shubha fasulin shi kuma wannan fasali fi ma yuri sulhibza cikin abin da zai gadon maka da har da da ka haddace abu shi ke ya tabbata wani kullum shi dai a ba shi maganin har da ya haddace abu abu zubewa yake yi to zai baka magani insha Allah wa fi ma yuri sun nisiyana da kuma bayani kan abin da ke gadar da mantuwa akwai abubuwan da in kana yin su to mantuwa za ta yi ma yawa har ya zan kana manta wani sashe na abin da ka sani to shi yasa kaga wannan babi shi ma yana da muhimmanci dan mantuwa aibi ce min afatul ilmi suka ce annasiya cikin aibin ilimi mantuwa na ciki faslun fasli fi ma yajlibu rizqa shi kuma bayani akan abin da ke jayo arziki shi kuma hikimar kawo shi a cikin wani littafi saboda tun wancan lokaci ya shahara cewa hanyar karatu ba a samun kuɗi ba a samun arziki hanya ce ta talauci tun wancan lokaci ba yanzu ba to shi yasa zai sai kawo maka hanyoyin da za ka bi a matsayinka na ɗalibin ilimi kuma sai ka samu arziki kuma kana nan malamin ka masu ganin cewa bai yiwa a haɗa ilimi da arziki wannan ba haka bane ai malamai masu ilimi da su abu muhammad ibn hazm a zahiri malami ne don ya gadu kuɗi ga ubani tun ubani na da rai shi saboda gata ubani bincike yake sawa a duk inda an kaji malami wanda ya bunƙasa sai a yi janga da shi a ɗauko shi kawo shi gida kawai ya ta zazzaga mai ilimi shi kaji haya da biye karatu to shi yasa sai dan samu matsala sai zan shi kuma bai cire ma kowa hula bai ganin duk wanda ya saba ma gaskiya ya tabbata shi a nashi cewa kaza shine gaskiya kuma ya bar shi bai raga ma kace kace zai ma ya tafiya ta to shi yasa in ka ga yadda yake wa sauran mazahibu din nan sai abin ya baka babaki to Allah ya kyauta saboda bai wahala wajen karatu ibn hajar al-asqalani mai fathul bari da kuma bulugul mara malami ne ko mai kudi wanda in zai je karatu amalan keke ha wanda wancan lokaci kamar a ce ne yanzu zaka je darasi ka hau jirgin sama ya kai ka kaje ka yi darasi ka dawo to kamar haka nan ne ba kowa ke iya hawa amalan ba sai babban mutum ta yana da kuɗi sosai haka ga su abdullahi ibn mubarak shi babban ɗan kasuwa ne kuma malamin hadisi shi saboda dukiya ce zai zo irin su imamu malik zai zo ya ba su abincin shekara ya ce su zauna su yi ta karantar da hadisi abincin shekara talaka na wannan ga digo Allah ya kyauta wa ma yamna'uhu da bayanin abin da ke hana arziki wa ma yazidu fil umri da bayanin abin da zai ƙara ma mutum shekaru kuma in kana yin shi insha Allah shekarunka za su ƙaru wa ma yanqusu da abin da yinsa kuma yana rage mutum shekaru sai mutum ya saurin mutuwa wa ma tawfiqi dacewa ta bata zama ba illa billahi sai ga Allah alaihi gare shi tawakkaltu na dogara wa ilaihi unibu kuma zuwa gare shi nake mayar da lamarina kamata ya mu tsaya nan a wani sati sai mu sai mu hara fasali na farko to sunan shi mai littafin al'imam gashi na a baya al'imamu burhanuddini burhanul islam azzarnuji ya fi shahara da azzarnuji wanda ya rayu a mazhaba ta hanafiya dan hanafiya ne gane ko haka yana daga cikin malamai dai waɗanda suka shahara da fiƙihu da kuma zuhudu Allah ta'ala ya taimaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah